أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يدله ويهديه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرسل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بحيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونبخه ونفسه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna ashi- eh, ashirin da biyu ga watan Jumada Sani, ga watan Jumada Sani, wata na shida a cikin watanni na addinin Musulunci. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada, fiyayye a cikin halitta daga birnin Makka zawa birnin Madina. wanda ya yi da sha biyar ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Allah, mahalicin kowa da komi, fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake yi. Cikin ƙaddarawarsa da kuma yadda yake sarfa bayinsa yadda ya ga dama, ya sake saduwanmu da ku a wannan majalisi wanda muke gabatar da darasi na musamman a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Ali Shay rahimahullah littafi ne wanda yake karantar da mu haƙiƙanin tauhidi ‘yan uwa musulmi fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu a cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wa sallama tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu karancin ilimi abinda mu gane wani addini Allah ganar da mu kuma Allah ya sanya mana ikhlasi wannan nasiha Allah ya sa muna yi dan shi dan ɗaukar mar Allah a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ƙasan mu Nijar ya zama da mu lafiya ya ba mu sabon arziki na alkhairi da ci gaba garinmu da magaram Allah zaunar da mu lafiya Allah ba mu sabon arziki da ci gaba yaran mu ƴan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zaurawan mu Allah aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da ƙaƙa na kayi Allah kai ne Allah Allah karma mu da shi ya Allah ƴan kasuwanmu da ma'aikatanmu da ƴan kwadagonmu masu karantarsuwa da wa'azuka bangaren Muhammadiyya da boko masu neman ilimi yaranmu matasa Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya Allah ya kan iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu malamanmu waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah ƙara musu imani da adalci idan lokacin su yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatin firdaus shugabanninmu Allah ƙara musu imani da adalci kuma Allah ya sa su yi lafiya su ƙare lafiya Allah ya sa su jagorance mu cikin adalci Allah subhanahu wata'ala ya ji kan dukkan musulmi maza da mata jami'anmu na tsaro na cikin gida da bakin iyaka Allah kai ne Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasanmu ya Allah ‘yan uwa musulmi wannan nasiha muna yin ta bisa ga ƙa'ida guda ɗaya, wa zakir fa'in na zikira tamfa'ul mu'umini, ɗalibi ko kuna da aya akan wannan.
ونفخه ونفسه
Wa zakir.
وذكر
nasiha wannan muna yin ta bisa ga ka'ida wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ka tunatar ka wa'azantar ka motsar ka faɗakar domin tunatarwa tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani ashe mai imani shi ke amfanuwa da tunatarwa ƙarƙashin littafin Allah alƙur'ani mai girma kuma ƙarƙashin fahim karantarwa ta sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama duk wanda ka ga yana ƙoƙarin sauraron wa'azi a ce mishi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yakan tsaya ya saurara to akwai alamun wato imani a tare da shi domin Allah ce wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ka tunatar ka wa'azantar domin tunatarwa na bada amfani ne zuwa ga masu imani Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai dai su bauta ne. Ba na nihin wani arziki a tare da su, domin Allah shi ne mai arzitawa kuma shi ne ma'abucin tsananin ƙarfi matabbaci. Muna wannan wa'azi bisa ƙa'idar balligu anni walau aya, ka isar da saƙo na ko da aya ɗaya ce ka fahimce ta, ka santa, ka san ma'anarta, ƙalƙashin fahimta ta salafis salih, salafis salih mazan jiya tun daga sabai har ya zuwa tabi'ai ya zuwa tabi'i tabi'in to ka isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aya ɗaya ce in ka san ta ka san ma'anarta amma fahimta ka ba da ma'anarta ƙarshen fahimta ta magabata muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu Allah subhanahu wata'ala ya sa nasiha da faɗakarwa da wa'azantarwa ta zamanto ta amfani mu ku ba mu aya a cikin suratul a'la fa zakirin فذكر إن نفعت Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ka tunatar, lalle tunatarwa tana da amfani, wa yake amfanuwa da tunatarwa ta amfane shi sai ya zakaru man ya hasha, a sannu mai tsoron Allah yakan tuna yau astu Allah ka sanya mu daga cikin masu astuwa yan uwa musulmi muna nan a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Ali Shay rahimahullah a satiga da suka gabata muna ƙara motsar da al'umma su yi ƙoƙari su tabbatu akan tauhidi ‘yan uwa musulmi, ka tabbatu akan kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala, aƙidarka ta la'ilaha illallah ka kakkaɓe mata dukkan wata ƙura, wata al'ada, wani abin da bai da kakkaɓe mata ka tabbatu akan haƙiƙanin tauhidi wato, wanda yake matabbaci wanda ya tabbata a cikin littafin Allah da sunna ta masu. Kuma akwai fa'ida, amfani da dukkan wanda ya riƙi tauhidi zai amfana da shi imma a duniyarsa imma a lahirarsa mun gabatar a taƙaice kusan al'amurra guda uku a taƙaice wanda duk mai tauhidi ya rayu cikin tauhidi a duniya ya san ma'anar kalmar la ilaha illallah ita ce dai tauhidin nan muhammadu rasulullah sallama da kuma tauhidin risala tabbatar da majalisar sallallahu alaihi sallama ya rayu a cikinta ya san ma'anarta yake ƙoƙarin ɗabbaƙa ta a aikace yake nisanta duk abin da wato tauhidi ta wato karantar da shi cewa wannan ya nisance sa ya je cikin kabari ya yi shirin karɓa tambayoyi guda uku waɗanda suka shahi tauhidi a tashi hirin alkiyama ɗan Allah ya arzuta ka da samun fa'ida ta tauhidi ka tashi a cikin masu tauhidi fa'ida ta farko ita ce al'amnu fil akhira min azab. Mai tohidi yakan samu amintuwa Allah ya amince shi ya amintar da shi daga azaba me ya ja mishi tauhidi wal hidaya fi dunya kuma ka samu shiryuwa a nan duniya ihdina siratal mustaqim addu'a nan da kake a cikin sallah cikin suratul fatiha kake karanta ihdina siratal mustaqim ya Allah mahalicina mahalicinka mai kagen halitta ta wanda ka kage halitta ta ba tare da ka taba ganin ta a wurin kowa ba ya Allah kai ne Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hayyan waɗannan da kai ni'ima a gardin daga annabawa da salihan bayi da mumunai to za ka samu shiryuwa abu na biyu wata kafirin zunub kuma ka samu kankarar zunubi dan uwa idan alkiyama ta tashi Allah ce na kankare maka dukkan wani zunubinka dan Allah ba kai ko caba ba ai kai ko cabawa a hilin alkiyama yau mai kumun nasu li rabbil alamin a ce ka tashi gaban Allah Allah ya ce wane dan wane na kankare mishi dukkan zunubansa me ya ja maka tauhidi yan uwa shi ko tauhidi na anan duniya ake so ki tabbata da shi kai ki darma guru ko laya kai ki rai masu asau ko jangare ko uwar dawa ko ki dauki wani haƙƙi na Allah ki ba wani abin halitta wake arzutawa Allah wake talautawa Allah wake dora shi lafiya Allah wake yayewa Allah wake badawa Allah wake hanawa Allah Allah to kai ki doka ki ba wani ɗan uwa musulma dan uwa musulmi ka tabbatu akan tauhidi dan uwa al'amarinka yana ga hannun Allah ka kade ta Allah ku bani aya alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
a karrara mana wannan ayar alladina amanu
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك
Mhm.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
su dai waɗannan bayan Allah masu tauhidi masu kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladina amanu su ne waɗannan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama amma walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imanin su ba da zalunci zalunci ba ba shine mi shine shirka ha ya bunayya la tushrik inna shirka to ba su cakuɗa ba imaninsu da shirka, tohidi tsantsa, tohidi gangariya, babu kwashe-kwashe a cikinsa, ‘yal'uwa musulma. Binci ganki akwai tohidi tsantsa, babu shirka a cikinsa, babu kwashe-kwashe, ah? babu kiran doguwa ko masu so ko jangare ko uwar dawa, ah? Ah, babu in na gamu da kuturu, na yi sa'a ko in na gamu da makaho bin yi sa'a ba, eh, ka zan kwasu wani can hikina. walam yalbisu imanahum bi zulmin imanin nan naka baka cakuɗa shi da zulmi da- da zalunci shine da shirka an uwa musulmi din rigimar da ake yan uwa musulma billahi ladhi ki hatara kada ki je ma Allah kina shirka domin in kika je wa Allah kina shirka biki tuba ba kika gyara to ba za ta miki kyau ba eh Allah cayi waɗanda suka yi imani gangariyan imani qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ce ku da imanin su da shirka ula'ika lahumul amanu su suke da samun zama lafiya ina al'ummar da ke neman zama lafiya da kwanciyar hankali da nisanci shirka ga kuko? to a ƙugunki babu guru ko a cikin gashinki ba sa miki ba laya ta wurin jini ko bakin jini a'a ulaika lahumul amnu inji Allah su ne suke da zama lafiya waɗanda ba sa shirka ba sa rataye wani abu da sunan ya ba su lafiya ko ya ba su arziki ba sa ɗaura wani abu da sunan ya ba su lafiya ko ya ba su arziki ko ya ɗaukaka su ko ya ba su matsayi ko ya kawo musu kasuwa wake ba da kasuwa wake hanawa to kuma sai ka samu wani abu ka rataye a shagonka wani ƙaho-ƙaho eh wani zawati-zawati wace shi kiran ulaika lahumul amanu wa innan da suka yi imani gangare ya imani uttaku da imani su da zalunci inji Allah su suke da zama lafiya wa hum mutadun kuma su ashiriyu Allah ka shirye da mu ki gane yar uwa musulma ki nisanci shirka yanki yanzu ki shiga aljanna eh duk mai son shiga aljanna ki nisanci da Allah biyu جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة wani cikin sahabbai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah yace ya manzan Allah cikin darjantawa da kimanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah suke cewa ya nabiyallah sallallahu alaihi wasallam sun san darajar annabi bin ka bin Allah saba maka sabawa Allah idan an bi ka an shiru wa in tudiuhu tahtad man yudi'ir rasul faqad ada Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza yace ya rasulullah ka shirye da ni a bisa wani aiki wanda zai shirye da ni zai shigar da ni gidan aljanna kina san aljanna muna san aljanna to ga wani sahabi ya tashi taƙim taƙim takanas ta Kano in ji malam Bahaushe ya zo gurin manzon Rama alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ka nuna mini ko ka shirye da ni a bisa wani aiki amalin dan ki gane in an imani sai sai an yi aiki aiki samu aljanna innal ladina amanu sai ce mi wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalika al-fawz kabir cikin suratul buruj ko to amma mun neme ta ku kawo mana ba ka san su suna nan suna jira jiya suke a karanto ayat surce ta alama ilimin mu albarka yace ya rasulullah ka shirya da wani aiki ni wani aiki wanda in na aikata zai shigar da ni gidan aljanna to saurara ki yar uwa musulma abu na farko da manzon rama alaihi salatu wasallam ya faɗa ga wannan bawa in yana so ya aikata aikin da zai shigar da shi gidan aljanna ta'budallah ya bautatawa Allah amma a cikin bautai ga sharadi la tushriku bihi shay'a kada ya hada shi da komi a cikin bauta ya nisanci shirka ka bautata wa Allah ai yuwahidun wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ai liwahidun dan su kade ta Allah Allah ya halicci mutum da dan mu kade ta shi abu na farko shi ka bautata wa Allah amma ka shaidi kada ka hada shi da komai a cikin bauta wani yana daga cikin aikin da ke sa mutum gidan aljanna Allah ka sanya mu a cikin wa'inda suke bautar Allah ba su hada shi da da kowa abu na gaba wata kimu sala ka tsaye da sallah sallah tana daga cikin aikin da ke sa ɗan adam gidan aljanna ɗan uwa musulmi mu kula da sallah kusan kusan ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gargaɗin mu da cewa ku yi sallah ku kula da sallah ku kula da sallah ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar yau a cikin al'umma musulmi wanda ke kowa haɗari babu kamar mutumin da yake wasa da sallah domin abin da ya raba mu tsakaninmu da kafirai ta ce sallah wa man taraka hafa kada kafara haka manzon Allah alaihi salatu wassalam ce abinda ke tsakanin musulmi da kafiri sallah wanda ya barta ya butulce ya kafurta kenan a kula da sallah abu na gaba wata utiyar zaka in Allah ya baka arziki ka hutar da zakka zakka ta dukiya zakka ta noma zakka ta dabbobi abu na gaba wasilul arham ka sarar da zumunta yau kuma sha'anin zumunci illa man rahima rabbi kuna gari ɗaya da kai da ƙananka uwa ɗaya uba ɗaya sai ya wata bai sallama gidanka ya gaida ka ba ko gaida iyalanka alhali sarar da zumunta yana daga cikin aikin da ke sa ɗan adam mutum musulmi gidan aljanna sai mu cikin muna zumunci kai kan ka san baban ka yi ka zumunci kin san kakai ki ta yi ki zumunci ko ba ka bane in an komai zaka ce ya ta yi kauye me kai shi zumunci ko ya ta yi gari kaza gurin yan uwan shi to ke yau kina garin ku daya unguwa ce ta raba ku da kanwarki ko yake uwa ɗaya uba ɗaya ko kanwar babanki ko yar babanki ko wan babanki baki saba tashi takanas baki da kodala ba sai da wani abu ba ki ce nayi ne khalisan lillahi zumunci ne dan Allah ki je ki ziyarce ta kila ma danki bai san ba dan kanan babanki eh kila diyarki ba san ba iya kanwanki kuma a gari ɗaya kuke ba ma ki in su gama alakwar ko a kasuwa ko a fancin su buga in su yi wada wasilul arham sadar da zumunta ɗaya daga cikin aikin da ke sa ɗan adam gidan aljanna ɗan uwa musulmi wallahi mu gyara zumuntanmu yau abin da ya shayi zumunci yana buƙatar gyara ba shi muke magana ba muna magana ne akan tauhidi kaɗai ta Allah ɗan uwa musulmi duk rigimar da ake mu zamanto muna cikin masu tauhidi domin ki nisanci ku haɗa Allah ki haɗu da Allah ranar alkiyama kina mai shirka ku bani aya
أعوذ بالله inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
man yushrik ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
dan uwa musulmi ka gane yar uwa musulma ki gane in dai an mutu ana shirka ba a tuba ba ana hada Allah da wani ana neman taimakon wani da agajin wani a inda ba mai iya ba da wannan taimakon sai Allah ba mai iya agazawa sai Allah ba mai iya ba da wannan matsayin da wannan wurin sai Allah in dai an mutu ana shirka Allah baya gafara ga dalilin ki a cikin suratin nisa'i ko aya ta 48 Allah ya ce inna Allah lalle tabbas shi Allah la ya gafiru an yi shirka bihi ba yin gafara ga mutumin da ya mutu yana shirka da shi in ji Allah da kuka ce ɗan gidan umaru ya faɗa Mm, eh. wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha amma in Allah ya ga dama yana yin gafara ga abin da bai kai shirka ba ɗan kuskurenka kaɗan ɗan kurakuranka ‘yan kaɗan da rahamar Allah da jin Allah sai ya ce, "Al- ya- na ji ɗanka na lullube maka wannan kurakure naka na maka gafara. Amma mutuƙar an je wa Allah ana kiran wani ba Allah ba. Eh, ana kiran wani ba Allah ba, ko ana rataye wani abu da sunan ya baki lahiya, ko ya baki arziki, ko ya baki matsayi, ko ya ɗaukaka ki to la ya gafiru in ji Allah an yi shirka bi duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah Allah bai mushi gafara amma abin da bai kai shirka bai ce yana gafarta ga wanda ya ga dama wa man shirk billahi ku gane yan uwa duk wanda ya shirka da Allah ya bar tauhidi ya bar la ilaha illallah da ma'anarta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abin da ta kumsa ya bari faqad ibtara isman adima wannan ya ƙagi ya ƙirƙiri iftara ya ƙirƙiri zunubi wanda yake mai girma shi kuma inna shirka da zulmun Allah ka tsare mu ɗan uwa musulmi darasin da za mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na ashek dr salih bin abdul aziz bin ali sheikh darasi ɗaya bayan ɗaya na 27 Allah kenan sai ya so ake da Allah ya ga dama kafin in zo darasin nan na 27 da ya ɗauki rayuwata kullu nafsin wata ran ɗalibai za su ce ɗan gidan umar ya tahi lafira hmm eh amma cikin ƙaddarawar Allah da gudanar da mulkin Allah da kuma sai ya so ake yau gashi za mu gabatar da darasi na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna ɗan uwa musulmi ‘yan uwa musulmi ki riƙi alƙur'ani da sunna kin tsira darasi na ashirin da bakwai ba da bismillahir rahmanir rahim in ji mala an nahayu an ƙaulil hajari inda ziyaratil qubur an nahayu hani an ƙaulil hajari daga faɗa ko magana ta saɓawa Allah inda ziyaratil qubur a gurin ziyartar kabarirrika hani daga magana ta saɓawa Allah a gurin ziyartar kabarirrika sai ka nutsu da kyau ɗan uwa kaga in ka je kabari me kake faɗa maganar da kake faɗi in zaka shiga kabari ko a- ka tsaya gurin kabari abin da kake faɗa ya saba wa Allah ko bai saba ma Allah ba abin da kuke aikatawa ko muke aikata a gurin ziyartar kabari ya saba wa Allah ko bai saba wa Allah ba wannan dubara ta rage ga mai shiga rijiya domin da ce kai zancen hani daga magana a gurin ziyartar kabari ashe akwai waɗansu maganganu da ake yi in an je ziyartar kabari wani sabon Allah ne malai ce wakar takaddama hakikan ya gabata qaulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ko qaulihi sallallahu alaihi wasallama wadar shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wala taqulu hajaran kadda ku yi magana ta saɓawa Allah. Hadisi ingatacce mun huɗe shi a baya. Daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kadda ku yi faɗa ta saɓawa Allah. Da ya hana ku ziyartar kabari da farko, daga baya ce ku ziyarci kabari domin yana tuna muku lahira, yana tuna muku mutuwa, sai mace wala ta ƙulu hajarar, amma kadda ku yi magana ta saba wa Allah, kadda ku yi faɗa ta saba wa Allah. Lokacin da aga musulunci ya zauna a cikin zukatan al'umma, imaninsu ya shiga cikin zuciya, domin imani na ƙaruwa da ƙaruwar aiki, imani na ruwa da saɓan Allah, bacci da wani aiki sai ƙarya, sai sata, sai gulma, sai annamimanci, sai yaudara, abun kumya abin kaico wai a ce a makaranta ta ƙur'ani a ce wai ɗalibi ko ɗaliba ta yi sata. Eh, ka san dai abin kaico kai wuce wannan. To ina imanin ke yake, ai gushewa zai yi, tun da sabana ne sata, bai wa arzuwar salunarta mai tsada a cikin sakkinta tasa, ki sa hannu su ki janye. Ah, wallahi dalibai ku yi tsoron Allah mu yi tsoron Allah saban Allah ko ina bai da kyau inda ya himuni a ce a makaranta ko a masallaci ya himu muna anan ɗakin Allah inda aka karanta alkur'ani maganar Allah inda aka karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take haska al'umma wadda take kawo zama lafiya cikin al'umma karatun hadisi na haskaka al'umma na kawo zama lafiya a cikin al'umma a karantar da su qala Allahu qala Rasulullah domin su zama lafiya domin haske da albarka ya tabbata a cikin wannan al'umma in an bi littafin Allah da sunna to imani kina raguwar saban Allah yaudara annamimanci sata zina cin kudin ruwa eh ga sunan dai to lokacin da aka ga imani ya zamna a cikin zukatan al'umma da da farko an hana ziyartar kabari daga baya da aka musulunci yana imanin suna karuwa sun za su bambance tsakanin shirka da tauhidi za su bambance tsakanin bidiya da al'ada lokacin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to zurul qubura fa inna tazkira al maut ku rinka ziyartar kaburruka domin kaburruka suna tuna muku mutuwa yanzu kai ma ko an jima ga kanan yanda wancan bawan Allah gashi nan a cikin kabari a sati da yau mun yi bayani ya yi rayuwa irin taka eh ya sa tuhuwa irin na wanda kake sawa ta sa hijabi irin wanda kake sawa ya sa takalmi irin wanda kake sawa ilima ya hina ka tsada domin shi takalmin shi na jika 60 ne ko jika 20 ke ku naki irin namu ne na 120 ko 300 eh ha wanda ke gane ni na na jika 20 ne hmm wanda nake sayar da su yanzu zalika faluti man yasha eh ya hau abun hawa irin wanda kake hawa salonkin da kake hawa shi ma ya hau Hmm? matala wanda mai kuke ce mata yanci nawa goma sha biyu ce kowane ne kasa in kana so ka gane ka gane matala tana tsada ko wata tsada kusan irinta to ka tashi yi wa yanka aure yanzu ka san kala kala kin matala eh mu da yake mun yi mun ma 'ya'yan aure cikin 'yan kwanaki wadda suka wuce mun ma wata ɗiyar mu aure mun san har mai 'yanci goma da 'yanci goma sha biyu eh Allah saka musu bayan Allah Allah saka musu da alkhairi wallahi sun mana alkhairi ba na wasa ba Allah saka mana da alkhairi malama duke su da tamu albarka to saboda haka 'yar uwa musulma ki nisanci sabawa Allah da harko an hana mu ziyartar kabari da ƙarshe manzan Allah daga baya ce mu rinka ziyartar ina tuna mana mutuwa to irin wannan matalar da kika hau mai yanci goma sha biyu da wannan daren mai tsara mai sunanta a gani bisa sunanta wa amma ce baba ka ne mota eh yi mana Allah ya ba mu abin da za mu aurar da ku muku kaya masu tsada Allah kada ya hana mu Allah ya ba mu kuma ‘ya'yanmu aure, ku taimaka musu da kaya masu tsada, ga musulunci bai san kaskanci in akwai, in babu ku daidai ƙarfin mu Allah ka bamu. Idan babu a gidanku ki tabbata Allah ne ya ba wa banki ba ko mahaifiyarki in ya ba shi ya yi miki. Eh, ba a san dogon guri, kuma ya mace tsaya daidai arzikin babanta, daidai arzikin uwarta, ka ta rinka kallon ƙawata amma zai ta masu yi mata la imaninki da saura. ki gane mai kasan Allah ne mai rabon Allah ne ke ma naki yana ta yi mun ga waɗanda a nan garin an musu aure daga su sai yan tabarma sai yan kwanuka yan kwallaye eh da tukwane an kai su yanzu ka je ɗakin su komai na duniya akwai har wannan abu mai ake ce mishi ake shi mudawa na ka ɗora ɗauka take ni ɗaya wani mai tafshi tafshi to da ku ita da tabarma a kata eh in ya kunu fukara yi gurimun lamin fadalhi Allah ce, masu aure in zaman to talakawa ne, ya kusa Allah ya wadatar da su, saboda kayan na Allah ne mai bada wa shi a Allah, ki yi haƙuri daidai arzikin gidanku, ku ci gaba da ibada da ke da mijinki da asigifari da salatin annabi da tuba zuwa ga Allah, da rukun ibada, da tashi cikin dare ana sallah ta kiyamun laif, a kula da abubuwa na wajibi, a nisanci saban Allah, kiga idan Allah bai arzuta ki ba wallantana astighfari yasiru sama alaikum midrara wamdirukum bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannat wa لكم أنهارا to shi kayan na Allah ne malam yace ya gabata a cikin hudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kadda ku yi fada saba ma Allah wal murad bil hajari abinda ake nihi da al hajaru da- da malam yace anan kullu amrin mahzurin shar'an abinda ake nihi da manzon Allah ya ce mana in mun je ziyartar kabari kada mu yi magana wadda ta saba wa Allah to malam yake so ya maka tafsirin alhajarkin nan ka gane alhajarkin nan ina ma'anarsa domin yaronka bai san ma'ana alhajaru ba eh yanzu ne zai san ma'ana ko menene alhajaru eh ki gane alhajaru abinda ake ni da alhajaru kullu amrin mahzurin shar'a dukkan wani abu dukkan wani al'amari wanda yake na haram a shari'ance dukkan wani abu wanda yake na haram a shari'ance amma shine ma'anar alhajaru kadda ku yi magana ta sabawa Allah to ma'anarsa ce mala yake so ya maka ana sai ya ce wal muradu bil hajari abinda ake nihi da alhajar nan kullu amrin mahzurin shar'an dukkan wani abu wani al'amari wanda yake na haram shar'an a shari'anci wayati fi muqaddamati zalika ashirku billahi bid'a'i maqburina wa su'alihim duna Allah wal istighasati bihim wa tarabil madadi wal afiyati minhum zai zo a cikin abin da ya gabata na daga wannan ashirku billahi shirka ga Allah bid'a'il maqabi maqaburina maqaburina bid'a'il maqaburina da kiran waɗanda suke cikin kabarurruka shirka ne ga Allah mutum yana cikin kabari ka rinka kiran shi ya taimake ka ko ya baka lahiya ko ya baka arziki ko ya biya maka wata bukata waya ati fi muqaddamati zalika zai zo a cikin magabacin wannan ashirku billahi shirka da Allah bid'a'il maqaburina kiran wa'inda suke cikin kabarirrika in an je in an je ziyartar kabari akwai wa'inda suke kiran waɗansu bayan Allah a cikin kabari suna maganganu wa'inda sun saba ma shari'a suna neman su ba su lafiya ko su ba su arziki ko su ɗaukaka su da wani abu to wannan shirka ne wasu alihim da kuma roƙon wa'inda suke cikin kabarurruka min dunillahi koma ba'ala wasu alihim da kuma roƙon su wa'inda suke cikin kabarurruka min duna kuma ba'ala wal istigasi bi wal istigasati bihim da kuma neman agajinsu neman cetonsu wanda suke cikin kabarurruka kana neman wanda ke cikin kabari waye cece ka eh shi goya mu da wurin shekara 100 wani abu mm ka je zakka wadi ka yi tuntube tagal tagal tagal yana cikin kabar he ka ce ya wani ka cece ni ka san dai akwai matsala eh shi yana cikin kabari ba Allah mutumin kirki waliyin Allah eh shi bai san ma abin da kake bai san abin da kake ba Allah kuma kanka adalci Eh, to wannan shirka ne neman wani ya cece ka wanda yake cikin kabari wa dalabi madadi da kuma neman karuwa ta arziki kaga yazo mm wani suka ce a in kana neman arziki ai sai ka kirayuwa ne waliyuwa ne sai ka kiraye shi eh in kana neman arziki rinka kiran shi sai ka samu arziki wal madadi in ji Allah ya ce da neman daɗi na arziki akwai su suna nan da yawa su ko bayan Allah musamman abin da ake tabbas waliyan Allah ne sun yi bautar Allah mut- mutanen kirki ne sun bauta wa Allah ƙarƙashin littafin Allah da sunna inda zai dawo duniya ya ga shi kake kira wai don ya baka arziki ko ya baka wani matsayi da ya ce ba kai ba shi saboda ka ɗauki wata siffa ta Allah ka bashi wal afiyati minhum da kuma neman su baka waraka su baka lafiya daga gare su kuma mutum yana cikin kabari kaji dai af- akwai akwai wata cikin lamarin nan mutum yana cikin kabari ya kunce ka gani ko yanda kuke ɗauko mutum ku mai koshi cikin kabari in za a mai kace bismillah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba la ilaha illallah ake cewa ba dan mu je je ga ce la ilaha illallah ai la ilaha illallah ta mushi amfani a duniya kai da ka wadi kai da ake wa mata maka amfani a nan duniya shi karantar yi mushi abinda in za a sa mutum cikin kabari a sunna ya ake bismillah wa ala millati nabi sallallahu alaihi wasallam ko bismillah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a sanya shi daga inda ƙawahuwan shi suke daga nan ake sayo kan shi sai a meƙa shi ɓangaren gusu a juya fuskar shi ta kalli gabas ka ba ha gani ba kuma yana cikin wannan halin wai ka rinka cewa ka cece ni kasan ne akwai inna fi dalika la ibra gaskiya akwai abin lura akwai abin tunani eh ka tsaya ka nutsu da kyau ɗan uwa kuma makaranta fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytan malami ɗaya na sun bin tsantsani shi ya yi tsanani a to ku je irin gurin waɗannan malaman ku yi karatu wa yasa alal ulma wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal afiyatu minhum malam yace da kuma neman wai su baka lafiya su wanda suke cikin kabari duk shirka ne fa kullu zalika malam yace mina shirkil bawa wannan yana daga cikin shirka wadda take bawa mabayyaniya bayyanan na karara mutum yana cikin kabari wai ka rinka kiran shi ya cece ka ko ka rinka neman ya ƙara maka wani arziki ko ka rinka neman ya baka wata lafiya to wannan fa kullu zalika min ash-shirkil bawa wanda daga cikin shirka wanda take bayyanana wal kufri sara da kuma kafirci wanda yake karara a hili sara wanda yake karara mutum yana kwanci bawan Allah wa ma yake ya amsa tambayoyi cikin kabari daidai ya samu ramar Allah kai kuma kana cewa waye cece ka shi yana ta kan shi وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في منع من ذلك والنهي عنه حقيقة إجمالا يتي يا تبتا daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai masu yawa hadisun adida hadisai masu yawa sarihatun fil man'i wa'inda suke karara a cikin hanawar min zalika kiran wani wanda ke cikin kabari neman ya baka agaji da tallabi, neman ya ƙara maka arziki ko baka lahiya. Hadisai masu yawa sun zo a cikin hana wannan, wannan hayu anhu da kuma hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, wala ana fa'iluhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai aikata irin wannan aikin. Fa fi sahihi Muslim ya zo a cikin sahihi Muslim ya zo a cikin sahihi Muslim ya zo a cikin sahihil muslim hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke masu yawa waɗanda suka yi bayani ƙarara a cikin hani daga wannan wannan hayu anhu da kuma hani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi daga kiran bayin allah da suke cikin kabari wanda ana fa'iluhu kuma annabi sallallahu ya la'anci mai aikata wannan fi sahih muslim ya zo a cikin sahihil muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama ina ganin hadisin nan mun taba yin shi bayan bismillah ku bani shi ɗalibai an jundubi bin abdullah radiyallahu anhu
بسم الله الرحمن الرحيم على حديث فعن بن عبد الله رضي الله عنه أن مرة
karatun kawai arjun dubi
قبل أن يموت بقوله يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وفي صحيحين ya isa wannan hadisi daga jundub ɗan abdullah nake so kamun shi da fasarar shi bayan bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم عن جندب بن عبد الله عن ثمود وجندب بن عبد الله رضي الله عنه يرجى ألا تثبت عذريتي أنه قال سوى شيئتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم الله التي رأى منكم ألا اشتبت عذريتي قبل أن يموت بخمس يقول أبين مطلقنا بيدنا سوى ألا نعبد سواها إن من كان قبلكم كانوا lallai ya kasance wa'anda suka wuce tun gabanin ku sun zamanto ya tafizuna kubura an biyayin wasu alhihim masajida suna ruwa kawarurrukan annabawansu da managartan cikinsu masallaci ana an ku saurara wala ta tafizun kubura masajida kada ku riki kabarurruka masallaci inni ana haku ma'an zalika ni na hare ku daga wannan rawahu muslim muslim ya waito shi abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikimar mu bace ba dabarar mu bace wata'ala ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kankare abin da ke a kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata a cikin littafin na ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wa sallam marasa lafiyar mu gida da gidan asibiti Allah ya kare mu da lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa Allah subhanahu wataala kasan mu Niger Allah ya zamanar da mu lafiya Allah subhanahu wataala ya kama na sabon arziki da ci gaba duk wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa Allah ka taimaki makarantun mu na addinin musulunci Allah ka taimake mu ka taimaki ɗaliban mu yan uwa waɗanda suke tallaba mana cikin makarantun mu da masallatan mu da wuraren wa'azin mu Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukiyarsu da tamu Allah subhanahu wata'ala ka sa mu yi lafiya mu kare lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله